إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه واشهد ان محمدا عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعض عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والسم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في مكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع وقال جل من قائل سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا وبسنة القولية والعملية معا فقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى في شتى المجالس ومن حكمة مشروعية البيع في الإسلام هي بلوغ الإنسان حاجته مما في يد أكيه بغير حرج ولا مضرة عباد الله هناك نوع من البيوع نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ومن تلك البيوع الممنوعة ما يلي بيع سلعه قبل قبضها لا يجوز للمسلم أن يشتري سلعة ثم يبيعها قبل قبضها النوع الثاني بيع مسلم على أخيه مسلم هذا هو ممنوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع النجش وهي أن يؤطى في سلعة زيادة وهو لا يريد شراؤها النوع الرابع بيء المحرم والنجس كبيء الخنزير والهمار والخمر وما إلى ذلك النوع الخامس بيء الغرض أي بيء ما فيه غرض للإنسان في ماله وحياته النوع السادس بيء ما ليس عنده لا يجوز أن يبيع سلعة ما ليست عنده أو ليست عنده النوع السابع بيع الدين بالدين لا يجوز أن يبيع دينا بدين النوع الثامن بيع الحاضر لباد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم النوع التاسع الشراء من الركبان البيع النوع العاشر البيع عند نداء الأكير لصلاة الجمعة عباد الله اهذروا اهذروا غاية الحظر في بيوتكم من تأكيل ربا من تأكيل ربا لقطرها ومحق بركتها ومحق بركة البيع لسببها وهي الزيادة في أشياء من المال وهو نوعان riba fadlin wa riba nasi'a ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim أقول ما تسمعون إن صاب فمن الله وإن أقطعت فمن من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wataala shi kadai yake bashi da abokin tarayya a samai da samba kasai da sammai muna shaidawa tare da ku cewa shi kadai ne yace jinci abauta masa muna sake maimaita wannan shahadar akan annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ne turo shi da musulunci da alkur'ani gaba ɗaya a haɗe wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayanan ya yan uwana cikin addinin Allah ina yi wa kaina wasici da ku mu tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala Allah da kansa yi wannan wasici walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah ne wasici gare ku ga wanda kuma suka gabace ku cin ahalul kitab akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala haka nan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqillaha haythuma kunt kai kokarin bin dokokin Allah da kiyaye su a duk inda ka tsanci rayuwanka bayan nan ya ƴan uwana ina yi wa kaina da ku wasici da alqur'ani da kuma riko da sunna waɗannan su ne jirgin ruwa wanda za ta kai mutum zuwa ga gaci su ne safinatu nuhin su ne jirgin ruwan annabino duk wanda bai hau ba ya halaka in kana so ka tsira a duniya da lahira to ka riƙe alkitabu sunna wanda shine tafarki kwara ɗaya wanda ake samun rabauta a duniya da lahira a kai saboda ka ina yi wa kaina wasu shi da ku mu jaddada rayuwarmu akan wannan tafarki duk ya duk daɗi kar mu kauce masa mu yi ƙoƙarin tsayuwa har zuwa ran da za mu mutu wa abudu rabbaka hatta ya tiya ka leƙe wannan shi ne rabu kuma shi ne barin duniya da alƙairi allah ta'ala ya mana arziki da wannan bayan yayin uwana shi kasuwanci saye da siyarwa a samu riba ta halal a ginu a rufawa kai asiri kuma a tara arziki to wannan abu ne shar'antacce a alkur'ani da sunna da kuma ijima'i na malamai gaba daya a yi kasuwanci ta hanyar da shari'a ta tsara a saya a siyar ka siyo ka siyar to wannan abu ne shar'antacce wanda ƙur'ani da sunna duk sun yi bayani akan wannan Allah ta'ala yake faɗa a ƙur'ani wa halallahu albai'a wa harrama riba shi Allah da kansa yace na halattar muku ku yi kasuwanci ku saya ku siyar amma kuma na haramta muku riba riba haramun ce da nasin alqur'ani da kuma nasin hadisan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan a sunnance sunna ta fada da sunna ta aiki duka manzon Allah yayi kasuwanci manzon Allah yayi kasuwanci tun ma kafin a aiko shi manzo ya yi kasuwanci da dukiyar matarsa khadija bintu khuwailid take tura hisham da siriya ya je yi kasuwanci ya dawo a samu riba ta halal sannan kuma aikin allah ya sai dokin jabir bin abdullah suna tafiya dokin ya kassarewa jabir mazan allah ya masa wani kanikanci dokin ya tashi ya kawo jabir har gida sai ma'aikin allah ya ce jabir ya sayar mai da dokin jabir ya sayarwa da mazan allah dokin dirhami ɗaya da aka je gida sai manzon Allah ya aika wa Jabir dokinsa da dirhamin sai shirki na baka sallallahu alaihi wasallam mun ji manya masu idan Allah kina Allah ya ba mu ikon koyi da su to ma'aikin Allah ya saya ya sayar yayi kasuwanci kuma ya faɗa ayi sai dai abubuwa guda biyu ne yan uwa wanda duk dan kasuwa a musulunci idan iya so kasuwancin sa yayi albarka kuma ya rabu da kasuwanci lafiya kuma ya haɗu da Allah a matsayinsa na ɗan kasuwa ba haƙƙin kowa a kansa shi ne tsare abu guda biyu shi ne gaskiya da bayani ka riƙe gaskiya cikin kasuwancinka sannan kuma ka yi bayani gwargwadon iko ga wanda zai sai kayanka tunda shi wanda zai sai kayanka a kan wannan cinikin bai san kowai ba jahili ne shi bai sani ba bai san me mai kyau bai san me mara kyau ba bai san me fi kwaliti me yake da kasan kwaliti bai sani ba to ya ɗauko amanarsa ya baka a matsayinka na sanin masanin wannan harkar suka masa bayani ma'aikin Allah yana cewa albay'ani fil qiyam malamin malami tafarraqa fa in sadaka wa bayyana burika lahum bi bayyihima ma'aikin Allah ce yan kasuwa biyu suna da zabi da mai siya da mai siyarwa matakar ba su rabu da juna ba ma'aikin Allah ce in sun yi gaskiya a kasuwa kuma sun yi bayani gwargwadon iko ga mai siya to sai manzon Allah ce Allah zai sanya albarka a kasuwa ashe da gaskiya da bayani gwargwadon iko da su ake samun albarkar kasuwa ba yawan jari ba ba buɗe yawan shaguna da plaza ba ba yawan kwastoma ba ba da su ake samun albarka ba albarkar kasuwa gaskiya da kuma bayani in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka nan rushewar kasuwanci albarkarsa shine ƙarya da kuma ɓoye aibin abin siyarwa ya ce wa in kazaba wa katama muhikat barakat ihima. ma'aikin Allah ce in sun yi ƙarya yan kasuwa ko sun ɓoye wani aibi na kayan siyarwa ba su bayani ba to Allah ya ce zai shafi albarkar kasuwanci za ga tarin kadarori amma ba kwanciyar hankali ga tarin kuɗi amma shi bai ji daɗin kuɗin ba waninsa bai ji daɗi ba bai iya kyautan kwanan suga ɗaya kamar yadda jimalin mai fari kuɗi ba yana bayani zuwa na ga kuɗin kamar sayi magana amma ba shi da ikon ya sai buhun masara ya ba wa makocinsa bai isa ba domin dukiya ba ta da albarka Allah ya tsine mata albarka amma da dukiyar halal ce Allah sai ya ba shi ikon jin daɗinta a duniya kan bije lahira daga cikin jin daɗin dukiya shine ka ɗauko abin da Allah ya baka baiwa wani zaka ji wani daɗi zaka ji wani annashuwa wanda bai saba wannan ba wallahi ba zai ji wannan daɗin ba kuma irin wannan farin cikin a wannan gungo yake samun sa ka yi kyauta ka yi sadaka wanda ya karɓa ya nuna ma farin ciki ya ma'adu'a wallahi sun matallahi irin wannan farin ciki a wannan gun ake samun sa kawai ba inda za ka samu irin wannan farin ciki wanda ba ya yi ba zai sani ba saboda ka duk dukiyar da ka ba a alkairi ba a taimakon addini ba a kaza ba yan uwa ba marayu to dukiya ce wanda tuni Allah ya tsine mata albarka ta zama za ta jagoranci mai ita zuwa ga wuta ma'aikin alati irin wannan dukiyar tun a kabari ake mai da ita miciji da kunami su dinga tsarin mai ita a kabari ko mazan Allah ce a lahira a kiyama za a mai da ita kamar dutsen guga yini almikiwa wanda yake cewa a ranar alkiyama yi huma alaihafi na rijihannam fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum haza makanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taklidun a dinga dana musu wannan dalmar wuta a fisokun su da gadan bayan su da kuma gaffan su Allah ce wannan shine sakamakon boyewa da muke ba ku alkhairi ba ku taimako fazuqu ma kuntum taklidun to idan kana so dan abin da Allah ya baka na dukiya ta hanyar kasuwanci ka ji dadin sa ka samu adadin bakuna suna ma addu'a da shi ma albarka to kai kokarin tsare gaskiya kasuwarka ka tsare gaskiya banda algus banda rantsarantsa na ƙarya banda ƙara farashi da gangan don ka tara kuɗi wannan in ka ɗau wannan layin ka ɗau layin halaka ba zai kai ka zuwa ga domin tsira ba kuma ita wannan duniyar Allah ya ce gun zamani tamfarari rayuwa ce inna ma hadhihi hayati dunya mata mata Allah ya ci dan jin dadi ne dan gaggari to kar kai hasarar gunda zaka dawwama zaman lahira zamani ne dawwama to kar kai hasarar sa akan wannan rayuwa da ba ta tabbas kar ka koyi boye kaya dan dan a ce babu a ƙara farashi da gangan irin yanda yawa daga cikin ƴan kasuwa suke kar ka sa layin kar ka sa kanka a wannan layin yanzu al'amuran da ake ciki akwai al'amura sun ga sun lalace yan kasuwa wa'ansu da kansu ke buya su yi mitin su kara kayan su farashi ba tare da kamfani ya kara haka kawai domin su gallazawa al'umma haka kawai su burin su tara kuɗi kamfani zai yi ƙarin dubu ɗaya ko naira ɗari a katar amma wani sai ya mai da wannan ƙarin ɗarin ya mai da shi ɗari biyar biyar a kowane katar don ba yadda za a yi hine dila a gari hine dila a kasuwa to za ka mutu za ka samu babban dila yi ne malakar mota zai damke ka kai bayani lokacin da ya damke ka da yawa haka ake su ƙara farashi ba gaira ba dalili ka sai kaya yanzu in an jima kuma shi ne wannan kayan sai a ce ma ya tashi shi ne kayan fa ba wani samu a kawo ba ka siya ɗazu da safi ka je bayan azhar wannan kayan ne ko ɗauke shi daga gun a kai shi wani guba a yi ba amma ƙara mai farashi a garin musulmi da musulunci waye halatta ma wannan kasuwanci a ina ka gano shi a wani littafi gano shi wani malami ne ya koya ma wannan haramun ne kada an haramun ne ka sai kaya farashinsa da kasa ka sai da shi har ya kare idan ka siyo sabo da sabon farashi ka sai shi da sabon farashi haka ake yi wannan shi ne kasuwa musulunci amma wani waya za a masa fa abu kaza fa ya tashi kamfani ya ƙara kuɗi kuma iyalan da shi a sto a jibge sai ya ƙara mai farashi a daki ya taro kuɗi kawai ya cuci ƴan uwansa masallata ya gallaza musu ya azabtar da su ya taro kuɗi shine kawai burinsa to akwai mutuwa akwai kabari akwai hisabi akwai wuta ko aljanna kowa ya san da wani Allah ba wasa yake da mu abubuwan sun gurɓace ga algus a cakuɗa mai kyau da mummuna wani abin expect ne ma don shi mai sayan bai iya karatu ba sai ajiya sayar mai da shi ya tashi daga aiki ko aka yi kasuwannin ƙauye a tsaye da su expect abu ya lalace ko kuma abu wanda wata hukuma daga cikin hukumomin duniya ta kawo shi ƙasarku don ta taimaki talakawa da miskirai da marayu amma sai ake sai da shi misali kamar jakokkunan unicef wannan bulun jakar mai fara rubutu duk inda ya ganta kyauta a kawo ta ƙasa na araba talakawa ko sisin ko babu a wannan jaka amma ya kaji shago ka ta dana siyarwa ga net net gidan sauro kawo su ake don arabawa talakawa marasa shi amma wani kawai shi kadai mai amfani da biro sai ya juya a kai su kasuwa a siyar haka kawai don zalunci da rashin kunya ai wannan kasar ga abin da ke kenan to ka sani duk abin da ka ci irin wannan wala ka ci kamaya maya ka ci haram sai ka yi amansa a kabari sai ka yi amansa a gobe alkiyama ka sani duniyar ba tabbata ba ce ba ko kuma ka ɓoye kaya da niyyar yayi tsada ka fito ka sai da shi yanzu an ɓoye siga ramadan ya kusa an ɓoye shinkafa an gina sto-sto a bayan gari ga sunan an ɓoye masara an siye ta abun manoma a gonaki an zo an ɓaɓɓoye asto ‘yan uwanka masallata’ so za ka gallaza wa kasiyar musu manzan Allah ta'ala yana cewa irhamu mafil ardi ya ramku mafi sama in kana so Allah ya ji kanka Allah ya gafarta ma to Allah ya ce ka tausaya wa na ƙasa da kai duk mai ɓoye kaya akwai tausayi a ransa babu tausayi yanzu ka duba wani wani ya ɓoye tirelolin siga sama da wata shida sama da shekara iya haƙwa ramadan yanzu har wanda ba musulmi ba su fi ku insafi ku duba waɗanda ba musulmi ba idan za su kirsimatinsu suna diskawun na kayansu su rage wa ‘yan uwansu firashi abin mamaki amma kufa walmu'minu na walmu'minatu ba a zuhun auliya'u ba a zin ya amuru na bilma a rufi waye nauna anil munkar waye ƙimunan sala waye utunan zaka waye tsi'unan lahawar rasula Allah ce ƙula aika sayar hamdulillah sai an bi wannan dakin dakin Allah zai muku rahama in ba ku bi wallahi Allah ba zai muku rahama ba ai Allah ba tsoron ku yake ji ba saboda ka yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wannan sallar da azumin Ramadan da zuwa umara da haji wallahi ba zai kai ku tudun mun tsira ba matukar da irin wannan aqidar aronku ta cutar bayin Allah da gallaba musu ku kiyaye Allah baya wasa da mu wani ya baka fataran kaje umara ka dawo kamar da mahaifiyarka ta haife ka ƙarya ne ka je ka dawo haji kamar da mahaifiyarka da kudin haram ƙarya kake wallahi manzon Allah ya ce duk dukiyar haram to ba abin da zai yafe ta sai ka mai da ita gun da ka dauko ko me ita yafe ba shekul islam ta zaka yi istighfari daga ƙasa ya tabo sama akan naira ɗaya ta haram Allah ba zai yafe ba ita ba sai ka biya mai ita ko ya yafe ma haka hadisi ingantacce nuna ko manzon Allah ya ce duk wanda ka zalunta dukiyarsa jininsa mutuncinsa to idan bai yabe ma bai idan ka ji lahira da ladanka na sallah da azumi da zakka zai biye shi ka san da wannan kar a baka wata fitowa ta san zuciya ba sani ya yan uwa kasuwanci halattacce ne da nasin alqur'ani da sunna daga cikin hikimar kasuwanci a musulunci shine a isar da bukata ta dan adam a cikin hannun dan uwansa ba tare da ya sha wahala ba ko ta cutarwa akwai kayan da ake kera shi a Lagos ko Port Harcourt ya za ce sai ka je Port Harcourt ka siyo don kai amfani da shi yau da gobe akwai wahala ai ko ka je Kano ka siyo amma wani zai je ya siyo ya samu naira biyar naira goma a kanka kai ka sauƙaƙa shi ya sauƙaƙa to wannan shine manufar kasuwanci kai ya mai kai ka mai da hanyar hanyar cin abincinka da rayuwarka shi kuma wanda zai siya a sauƙaƙa masa ba tare da ya wahalar da kansa ba wannan shi ne wani zai je kasar waje ya siyo kaya amma sai ɗora mai naira ɗari ko naira hamsin in an ce ka biya tikiti ka biya visa ka je ka siyo za ka wahala amma shi wannan ɗari ɗarin tun da miliyoyin kayan siyo sai ya fidda kansa ya samu riba wannan shi ne hikimar kasuwanci a musulunci ba ka takura wa al'umma ba ba ka gallaza musu ba musulmi ya ƴan uwana akwai nau'o'in ciniki da shari'a ta hana suna da yawa daga ciki akwai ka sai da kayan da baya gunka ka siyo kaya to kafin ya zo inda kake kai ma ka sai da shi manzo Allah ce bai halatta ba duk abin da kai oda ka bari sai ya zo an sauke ka gan shi sannan ko mai sai ya zo sai ka sayar masa wannan nau'in farko da manzo Allah ya ne akan wannan abu na biyu ka sai da kai ciniki kan ciniki bai'ul muslim ala aqil muslim wani ya fara ciniki bai fita ba ka zo ka shiga dan kafin shi kuɗi kafin shi ƙarfi to shi ma wannan kasuwanci haramu ne bai halatta ba na uku ka yi cinikin najashi shi ne ka samu wani ɗan kamun ƙafa wani ya zo zai sai kaya gunka shi kuma sai ya zo kawai ba sai ya zai ba ya ƙara farashin ya ƙara ya tafi don yi yaudari wanda mai sai ya ƙara ya siya ana samun irin waɗannan a kasuwanci shi ma wannan haramun ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nau'i na gaba nau'in abin da Allah ya haramta a siyar kamar giya ko alade ko jaki ko kare da sauran irin waɗannan abubuwa duk kuɗin da za ka samu ƙarƙashin wannan haramun ne ko jini da sauransu ciniki na gaba bai ulazzarat cinikin da akwai rudu a cikinsa akwai rudani kai ka sa jari baka san me za a yi da wannan jari kai dai kawai bukatar ka dinga aiko ma da riba duk wata kudu sati karuwanci ake da kudin naka giya ake siyarwa alade ake siyarwa baka sani ba to wannan shi ma nau'in kasuwanci ne haram manzon Allah bai ba musulmi dama su yi ba bai'u ma laysa indahu ko ka sayar da abin da baya gonka kawai ka zo ka yi cin a ce abu a gonka ba ka da shi ba ka da shi a ƙasa a aso an siya an baka kuɗin kai kuma ka je farautarsa ka siyo a wani gun shi ma ma'aikin Allah ya ce wannan kasuwanci bai halatta ba haramun ne kasuwanci na gaba shine bai uddaini biddai bashi da bashi a yi ciniki bashi da bashi ina banka bashi kana bi na bashi mu yi ciniki akan zamiyar wannan basussukan shi ma bai halatta ba ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ciniki na gaba bai ulhatir libadi ɗan birni ya sai kaya gun ɗan ƙauye bai zo kasuwa ba bai ji farashin da ake sayarwa a kasuwa ba ka tare shi ka sai mai kwalban coca-cola ko fanta ka ba shi ruwan sanyi sha ka sai kayansa bai je cikin kasuwa ba wannan haramun ne irin kasuwannin tare-tare ɗin da ake duk kasuwar tare haramun ce bata inganta ba da nau'in hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kasuwanci na tara ashira min rukuban ka sai abu agun karabka sun taho kafin su zo su ajiye a kasuwa su ji farashi ka tare su a bayan gari ka siya ma'aikin Allah ya hana wannan kasuwanci bayo inda ni da ila aqili salatul juma'a kasuwanci lokacin da aka kira sallar karshe na ranar juma'a an kira sallah liman zai hawo minbari to duk kasuwancin da aka yi a lokacin bai halatta ba ko me zaka samu haramun ne kai malamai ma sun ce ko daura aure aka yi a lokacin aure bai dauro ba domin girman sallar juma'a cikin musulunci bayan Allah mu sani daga cikin abin da aka haramta aka ja mu a cikin kasuwanci babban jan kunni shine harkar riba yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku kiyaye riba riba tana da bangarori guda biyu a takeice akwai riba ta kali dan jinkiri ya shiga akwai kuma riba ta falala ma'ana ta fifikon jinsi wannan duka haramun ne riba tana da hadari kuma tana jawo shafi albarkar kasuwa riba ta fadl kamar abu jinsi ɗaya ne wake da wake shinkafa da shinkafa dibino da dibino a ce a yi cinikinsu tare da fifita wani jinsin da wani jinsin na baka kwano goma wannan ni kuma na ce kwano goma sha ɗaya za ka ban anaka duk jinsin su ɗaya kuma wani haramun ne wata rana bilal allah ya ƙara masa yarda ya ga dibino mai kyau sai siyowa manzan Allah shi sallallahu alaihi wasallam amma sai ba da nasa kwano biyu ko mudu biyu sai aka ba shi wannan mai kyan mudu daya da ya zo sai kawo manzan Allah shi ya ce bilal ina ka samu wannan dabino iya da kyau sai ce manzan Allah wallahi dan kai na siyo shi hasali ma na wani bayar mudu biyu aka ban wannan mudu daya ya ce haza ainu riba ya ce ajal ajal ya bilal haza ainu riba wannan ai riba ce bilal ai ita ce riban ma wannan ka ba da dubinonka dubino hi dubino ka ba da kwano biyu a ba kwano daya ya ce in kana so ka sai wannan to ka sai da naka sai ka ji ka sai wannan daban haka ba aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to duk abin da za a fifita jinsin sa to riba ta shiga ita ce ribal fad kuma riba ta jinkiri kana sai da kayan ka naira dubu dubu to na zo na ce siyar min da guda uku ko guda hudu amma sai bayan azhar zan kama kuɗi sai ka ce to tunda zai kai bayan azhar za ƙara min dubu da naira hamsin hamsin dan nayi jinkirin baka kuɗin a lokaci ka ƙara min farashi to shi ce riban nasi'a da duk abin da ya kama da wannan to dukkan wannan sun shiga cikin nau'in da Allah ya haramta kuma suna jawo bala'i da musiba tun a duniya ballata na ma'aji lahira ƙwar'an ne ke cewa ya kuma su imani la ta kuru riba a da'afin mu da'afa karku ci riba ci linki a balinkin ku lillinka riba a cikin kasuwanci karku yi wannan an ce la ta kulu al'aklu ana ana nufin almanfa'a ba wai sai ci kawai ba kar ka yi gida da kuɗin riba kar ka yi sitara da kuɗin riba kar ka sai abin hawa da kuɗin riba kar ka je aikin hajji da kuɗin riba ba wai ci a ciki ake nufi ba da aka ce la ta'akulu al'akulu anan almanfa'a duk abin da za ka yi da dukiyar na amfani kar ka yi da dukiyar riba an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'anallahu akili riba Allah ya tsine wa mace riba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk mai ci riba in ji manzan Allah ya ce tsinanne ne duk mai ba da shaida kan riba tsinanne ne in ji manzan Allah haka nan mai rubuta mai rubuta yarjejeniyar kasuwanci a cikin kasuwancin akwai riba shi ma manzan Allah ya ce tsinuwa ta biyu ta kan shi yake cewa dirhami ɗaya na riba wanda mutum zai ci akan ya san dukiyar riba ce ya san wannan naira ɗayan ya san wannan naira ɗayan riba ce in ji manzan Allah ya ce ya sani ya ci to ya ce tsananin zunubin da haɗarin wannan ya fi na mazinata guda 36 in ji mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam dirhami ɗaya na riba haɗarin sabon Allah ya fi haɗarin mazinata su 36 in ji ma'aikin Allah hadisin imamu Ahmad bin Hanbal Allah ta'ala ya ƙare da shi ya sake cewa an riba salasatun wa saba'una baba riba tana da ƙofofi saba'in da uku aisaruha ƙofar riba mafi sauƙi in ma da sauƙi a riba to manzon Allah yake cewa kamar kamar kamar an yanki harajul ummu mutum ya ji ya kwanta yi lalata da yati masa hadisin ibnu majah in ma da sauƙi a cikin kasan riba 73 to kasan da yafi sauƙi sauƙin zunubi shine mutum kamar ya je ya tara da yati masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'aikin Allah yake cewa ijtanibu sab'al mubiqat ijtanibu sab'al mubiqat hadisin Abu Hurairah wanda Bukhari ya fito da shi ku guji abubuwa guda bakwai wanda suke kai mutane zuwa ga halaka kai tsaye daga cike ce akwai shirka al-ishraku billah as-sihr sihri yazo wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kashe kai sai manzo ya ce wa akalur riba da cin riba ku duba hadarin shirka ya yan uwa hadarin sihiri hadarin kisan kai sai a hawa masu duka da riba da ci riba a haɗa guda domin haɗarin riba gun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya taimake mu ya tsarkake mana niyoyinmu da kasuwancin Allah ya ba mu ikon gyara kasuwancin mu ya Allah Allah ka sanya wa ƴan kasuwar mu tausayi da jin ƙayar bukatansu ya Allah ka fahimtar da su cewa samun dukiya ta halalhi ne kwanciyar hankali Allah ka nesantar da su daga cin haram ya rabbal alamin Allah ka nesantar da mu daga cin haram ya rabbal alamin Allah ka taimake mu kuma mana albarka ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya akwai sanarwa ta wani dan uwa daga cikin kwamitin duban wata na ƙasa zai yi muhadara a wannan majalisin namu ne mai ta a yau juma'a bayan sallar magrib sunansa malam jafar zai yi muhadara kan ganin wata a musulunci da kimiyyarsa da kuma lokacin sallar la'asar wannan shine topic ɗin da zai tattauna kansa a wannan majalisin bayan sallar la'asar yau insha Allah akwai wata muhadarar afwan bayan sallar magariba zuwa isha bayan sallar magariba zuwa isha yau juma'a insha Allah akwai wata muhadarar da za a yi gobe ta kuma asabar ita ma bayan magariba zuwa isha a majalisun manawaci darul ilmi hanyar burinde za a tattauna akan komawa ga Allah a lokacin musiba bayan magariba zuwa isha ita ma gobe a can insha Allah wanda zai gabatar shine Murtala Malam Sale Kaugama shine zai gabatar da muhadarar insha Allah Allah ta'ala ya taimaki mu na mala barka bi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala hadha nabiyul karim wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsani ila yawmiddin Allahumma idil islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم ربنا آمنا في بيوتنا اللهم ربنا آمنا في طرقنا اللهم ربنا آمنا في أسواقنا اللهم ربنا آمنا في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إذ الإسلام والمسلمين اللهم اذل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا لا لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ربنا لا تأخذنا بما فعل بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحم